karatu da shi da kuma ba ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وتابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yadda Allah madaukakin sarki a yau za mu so makaratun wannan littafi na rihilatul qulub ila daril akhirah to tafiya ta dindindin tafiya ta dindindin zuwa gidan lahira Allah ka kai mu lafiya wannan malamin da ya rubuta wannan littafi Allah ya ji kan shi ya rasu Allah ya rasu na jin 2013 Allah madaukakin sarki ya masa gafara Dr. Mustapha Muhammad malami a jami'ar Azhar a Masar. A mun ɗan yi nisa da karatu a cikin shi da asuba amma dai muka ce tun da bari mu fara daga farko na inda babu gaggawa da aka za mu koma daga farko kun ga dai sunan littafi aka sa rihilatul qulub ad-dar al-akhirah sai idan da Mustafa Murad kulliyar jami'in Allah wanda ya rubuta wannan littafi shine Dr. Mustapha Murad wanda yake kulliya wato jami'ar Azhar sai shine yake rubuta a cikin bangon littafin sai darin fajiri littura wanda suka buga littafi kenan da adiresinsu yana nan kalfar jami'in Azhar wato a bayan mai jami'atu azhar sai wa ƙurar da zilimi wani aya ce da cikin ayar ƙur'ani cewa ya ubangiji ku ƙara min ilimi Allah ka ƙara min ilimi wannan kuɗaɗe mahfuza lidari ƙurar wannan masu buga littattafai suke bugawa don ƙara musu satan littafi jaru da suke da haƙƙin buga littafi wannan da sai ya kawo wannan littafi ga sunan littafi ga wanda ya littafi ga shekarar da aka buga wannan littafi ga kuma wanda suka ɗauki nomin watsa wannan littafi ga yawan kafa da ke cikin littafi wato kafa ɗari shida da kafa sai kuma wato namba da ake ba ko littafi ko yardajje wanda aka buga shine a ƙasarsa بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله الذي كسم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسر وكسر به آمال القياسرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد بالحق فأرجاهم في الحافرة فنقلوا من الأصول إلى القبور ومن ديار المهول إلى ذمة اللحوم ومن ملائكة الجواري والجلمان إلى مقاسات الهوام والديدان ومن التنعم في التعب والسلام إلى التمرد في التراب ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة ومن المتبع الوثير إلى المسرع الوبيل فانظر هل وجدوا من الموت حسنا وعزا واتخذوا من دونه حجابا وحرزا وانظر هل تحس منهم من احد او تسمع لهم كذا فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء وتأثر باستهقاء البقاء وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء وموئدا في حقهم للقاء وجعل القبر سجنا للأشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء فله الإنعام بالنعم الظاهرة وله الانتقام بالنقم الطاهرة وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة على محمد ذي المؤجزات الظاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وصحبه أصحاب القلوب الطاهرة والأعين الساحرة ما لا يتيقوا ta tabbata ga Allah wanda ya tilasta wato wuyayen manya-manyan sarakunan duniya da manya-manyan shugabannin duniya Allah ya tilasta wato lankwasa wuyayen da mutuwa wato kuka kace godiya ta tabbata ga Allah wanda yake kashe sarakuna na da in ka ji an ce wato akazira da kayatira duk sunayen sarautu ne wanda suka yi suna a duniya a da kamar yadda za ka samu ana cewa bangon jos ko a ce fir'auna duk wannan sunaye ne na mulki mulki sarautu malam ya jera duk sarakunan ba wanda Allah bai kashe shi wato shi ne ya soba da shi yake godiya ta tabbata ga Allah wanda ba kenan babu wanda yake gagarar yake wanda yake ya tilasta zukata waɗanda suke baka tunanin mutuwa Allah madaukakin sarki ya tilasta su da mutuwa yace suna ji suna gani har alƙawarin Allah ya zo ya ɗauke su zuwa kaburbura aka cire su daga gidajen sarauta mun gaban gidajen da yake akwai fadawa akwai masu gadi akwai masu tsaro akwai abinci iri-iri aka ɗauke su daga cikin wannan aka canza musu wajen zama aka mai da shi kaburbura Allah maɗaukacin sarki ya ɗauke su daga cikin haske na fitilu da suke zaune a ciki ya mai da su cikin duhun kaburbura Allah ya ɗauke su daga waɗanda suke gani bayi ana musu waƙa ana musu kiɗa ana rawa suna can abin sha suna jin daɗi ana wasa Allah ya cire su ya mai da su inda tsutsa ne za ta dawo tana cin gangan jikunansu Allah madaukakin sarki ya ɗauke su daga jin daɗi na abinci duk abin da suka ga dama za su ci su sha Allah ya mai da su cikin ƙasa ba abin da ke tare da su yanzu sai ƙasa Allah madaukakin sarki ya ɗauke su daga cikin iyalansu a ce wance a kira da ta zo a yi wannan a yi wancan yanzu ya mai da su wani waje wanda ba kowa sai su kaɗai shi ne kabari ya ɗauke su daga wajen kwanciya mai laushi ya mai da su wajen kwanciya wanda yake babu abin shimfiɗa shi ne kabar ya ce ka duba ka gani kai mai sauraron karatu shin waɗannan sarakunan sun iya kare kansu da mutuwa na tambaya ce kun ga alamar tambaya ya ce shin sun iya kare kansu daga mutuwa ko sun iya hana mala'ikan mutuwa ɗauke su sun sa garkuwa tsakaninsu da mala'ikan mutuwa ba su iya ba yace kuma ka saurara ka ji shi kana jin motsin wani a cikin su na ko kun taɓa haɗuwa da wani a cikin su babu ko ɗaya sai shi to tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake shi kaɗai ne mabuwayi wanda ya fi ƙarfin komai shi ne kuma ya cancanci wanzuwa sa'annan shi ne ya ƙasƙantar da bayansa da me da abin da ya rubuta musu na ƙarewa Allah maɗaukaki sarki ya rubuta kowa ƙarewa kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai ya ƙare sa'an Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya mutuwa wato waje ne da masu tsoron Allah za su haɗu da wanda suke so shi ne Allah za ka kwantar da hankalinka maganar mutuwa za ka koma wajen masoyinka ne na za ka koma wajen wanda kake bautawa kake kaɗai tashi to ya za ka nuka zai tashi na ya za ka shiga damuwa za ka koma inda aka fi sanka ake ƙaunarka aka ma tanadin aljanna na ya kamata a ci hankali ya kwanta ya ce sa'annan alkawari ne na haɗuwa tsakanin bayan Allah da mahalicinsu amma sai Allah kuma ya sanya kabari ya zama kurkuku Allah ya kiyaye ga waɗanda suke shakiyayi wanda suke ibin Allah sa'annan wajen da za a kulle su waje mai kunci da za su zauna har zuwa ranar da za a yi hisabi da haka kabari wajen hutawa ne kuma prison ne na abubuwa biyu ne kabari wajen hutawa ne da wasu Allah ya samu a kuma prison ne kurkuku ne ga wasu Allah ya kiyaye na da haka ni'ima wato duk ni'imomi da muke gani wannan Allah ne ya yi su na fili da na ɓoye kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne yake kama wanda ya so idan ya saba masa kuma Allah shi ne abin godiya a cikin sammai da ƙasa kuma Allah shi ne abin godiya a cikin na farko da na ƙarshe ira da amincin Allah su ƙara tabbata a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'abucin mu'ujizoji wanda suke a fili da kuma ayoyi wanda suke a bayyane da kuma alayensa da sahabbansa ma'abuta zuciya wadda take mai tsarki da kuma idanu waɗanda suke hana kan su barci wato wanda suka yi ta tsayawa wajen ɗaukaka addinin Allah na wajen salloli da da wajen ayyuka na ibada sai ce wa ashhadu an la ilaha illallah ya hayyu qabla kulli hayy ya hayyu ba'da kulli hayy ya hayyu la yashbihuhu hayyun يا حي ليس كمثله حي يا حي لا يشاركه حي يا حي يحيي الموتى يا حي لا يحتاج إلى حي يا حي يميت كل حي يا حي يرزق كل حي يا حي لا يموت yace na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ya kai rayayye kafin dukkan wani mai rai ya kai rayayye bayan kowane mai rai ya kai rayayye wanda babu wani mai rai da yake kamanni da shi ya kai rayayye wanda babu wani mai rai wanda kwatan kwacinsa kini gare shi ya kai rayayye babu wanda yake wato musharaka da shi wani mai rai da yake musharaka da shi cikin wani abu ya kai rayayye wanda yake raya matattu ya rayayye wanda bai buƙatuwa zuwa ga wani rayayye ya rayayye wanda zai kashe dukkan mai rai ya rayayye wanda yake azuka dukkan rayayye yace ya rayayye wanda baya mutuwa wannan duka sifofi ne na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ka ji kan wannan yabo na Allah dan in yabo Allah yana da kyau sai addu'a to Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani sai mala yake kullu dakin سيدك وكل نائم سيدعى وكل مذكور سينسى وكل مذكور سيفنى ليس غير الله يبقى من على والله أعلى yace duk wani wanda ka ji yana kuka saboda an maka mutuwa to wata rana shi za a wa kuka na duk wanda ka ganshi yana kuka ba yana kuka baba ya mutu yana kuka mama ta mutu yana kuka kani ya mutu to shi ma ya jira na yace sai ka shi ma za a yi masa kuka wata sala duk wanda ka ji yana yin ta'aziya na to shi ma wata za a yi ta'aziyar sa yasa ɗaya daga cikin malamin musulunci yake cewa idan an je ta'aziyya sai ya ce da mu da muka zo ma ta'aziyya da kai da muke wa ta'aziyya dukkan mu ba mu zama sai mu manta mu dauka kamar mu mun sha wanda ya rasu ne yake iya rasu sai ce da mu da kuma mun zo ma gaisuwa da kai da muke gaisuwa duk kada mu manta ba mu zama a ciki duk tafiya da yace dukkan wani wanda ake tuna shi za a zo a manta da shi sannan duk wani abin da kaga an tara shi zai zo ya gane duk abin da ka ganki tare da shi zai dawo zama kararre yace babu wani bayan Allah da zai rai wato shine ayar da Allah yake cewa kullu shay'in halikun illa wajha ko mai zai zama baya sai Allah da haka man alafa Allahu ala wanda zai yake jin ya ɗaukaka to ya sani Allah yana sama da shi subhanaka ya sahibal izzati wal jabarut subhanaka ya sahibal mulki wal malakut subhanaka ya man katabta al mawt ala khalaiq wa la tamut subhanaka ya man alhamtal alhamta yunika fi badn al hut wa hafizta an namlata bi qudratika من الجنود والحمت عيسى بالنطق وهو مولود وحفظت محمدا بنسيج العنكبوت سبحانك سبحانك أنت أنت الحي الذي لا تموت sarki ya tabbata gare ka ya kai ma'abucin wato ɗaukaka da girma sarki ya tabbata gare ka ya yi ma'abucin mulki da wato mallaka komai kai ne naka ne kuma kai ne mai mulki babu mai mulki sai kai sarki ya tabbata gare ka ya kai wanda ka rubuta mutuwa a kan kowane mai rai ya ce gashi kuma kai ba ka mutuwa ya ce sarki ya tabbata gare ka ya wanda ya sanar da annabi yunus ya masa ilhama yana cikin cikin kifi Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labarin annabi yunus ya tafi Allah ya jarrabe shi ya je ya faɗa ruwa cikin dare kifi ya haɗiye shi ya shiga cikin duhu guda uku ga duhun dare ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi to wanda ya sanar da annabi yunus ya masa ilhama abinda zai faɗa Allah ya ya ya karɓi addu'arsa shine Allah kaga yana shiga wannan halin wataƙila kai ne sai ka ringa wayo Allah na ko ka ringa yi wannan ba abin da zai faru amma shi Allah madaukakin sarki ya masa ilhama sai ya kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana haka shikenan Allah madaukakin sarki ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa muka tsere da shi daga baƙin ciki da yake ciki wannan duhu da yake ciki na ruwa da na dare da na ciki kibi Allah ya muka fito da shi kuma Allah ya ce maka zalika dinsu nurjil mu'mini haka nan za mu rinka tsere da mu'mini duk wanda ya kira mu haka za mu tsere da shi shi yasa duk inda ka shiga ka ringa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya kaga Allah ya kama guduma wata mata ta ba ta ta ce ba da labari wani waje tana tafiya da ita da danta ba kowa kawai sai wasu mutane suka zo a mota kawai suka bubbuɗe kofa suna kai mata shiga mota za su irin masu a ta mutane kawai ta dingo ya in ta tsaya sai tana ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu tana tsaye fa ta ce ba abin da ta iya ba ta iya rubu ba kawai sai wani ya fito a cikin motar ya ce musu ku koma ba ita ba wallahi ta ce suka ja mota suka kinta dai na tarawa haka ta wuce to ka gaban da wallah wa zai yi wani me shugaban barayin wai ya fito ya ce ba ita ba ku koma kaga mai Allah ne ya kuru shi an taɓa ba mu labarin wani ba Allah a zamfara yan fashi suka zo gidansa suna kan za su balla kofa ko ya buɗe yana ta shi ma ko la haula yake yi ko la ila aka dai Allah yake kira na jin la haula shi yake ta la haula wala quwwata illa billah na na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko to ambatan Allah yake shi wanda yake kokarin fasa kofar sai ya ce masa ka bude wanda ya kira sunan abin da yake faɗi ya ce wannan ba zai tsira da kai wato kawai ka bude ka gashi dai sai da ya kira su tsalla kofar sai ya bude kuma suka shiga suka tattara kaya suka ɗebi kaya aka ta fita da shi a gida aka ɗaure shi a cikin fila a falo ana ta iban kaya shugaban barayin na tsaye aka fita da kayan gida zuwa mota da za a zuba fita da kaya shi ne odin ya ce musu an gama fata kowa ya fita sai shi wannan barawa sai ya zo kan shi wanda aka daure yana kokarin ci agogo hannun shi sai shi babban barawa ke cewa ba na ce a fita ba yana cewa mai gida agogon shi na da tsada na hannu ha kawai sai nan shi ya baci shi na ce a fita da ya ji haushi sai ce to amma fasa fata ya ce duk kayan a dawo nola ya sa ta ya ce duk a shigo da kayan aka kunce shi ya ce kulle gidansa ta ka ga wannan duk kasan aiki ne nawa aiki ne na Allah don ba abin da za ka ce ya ce shi da kake ce an fasa fata kuma wannan cewa zai ya ce agogo hannu shi ne ba ta mazo kaga in ma lahore yake in ma na lillahi yake in ma ta yi aiki Allah ka tsare mu to shi da sai ya ce tsarki ya tabbata a gare ka wanda kai wa annabi Yunus ilhama na abin da zai faɗi a cikin cikin kifi kuma tsarki ya tabbata gare ka wanda ka tsare tururuwa da ikonka daga runduna wato runduna annabi Sulaimana Allah madaukakin sarki ya ba da labari lokacin da tururuwa ta ga rundunar annabi Suleiman sun taho take cewa ya ayyuhan namludu kulu masakinakum la ya'dimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun har Allah ya ce fata ba sama dahikan min qawliha da ke shi annabi Suleiman Allah madaukakin sarki yana yana sanar da shi maganan dabbobi ya ji wannan abin suka tsaya sai ya yi murmushi har ya yi addu'a rabbi auzi'ini zuwa ƙarshe to wanda ya sanar da tururuwa wannan abin da ta yi tsarki ya tabbata gare shi ne Allah ya ce wanda kuma ya yi wa annabi isa ilhama na magana yana jariri shi ne Allah tsarki ya tabbata gare ka tsarki ya tabbata gare ka kai ne rayayye wanda ba ka mutuwa عن محمد بن كعب القرزي قال قرأت في ما أتبعنا سبحان الله وحفظ للذكر وحفظت محمدا صلى الله عليه وسلم من السيج العنكبوت kuma tsarki ya tabbata gare ka ya wanda ka tsare annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wato saƙar gizo-gizo wanda ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suke tafiya da sayin na abubakar lokacin da za su hijira lokacin da aka sa du'ula aka sa wa kafirai raƙumi ɗari idan suka kamo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi su da kogon dutsen da suka shiga shine sai gizo-gizo ya zo ya yi saƙa kurciya ma ta zo sai kwai alama cewa irin ba wanda ya shiga wajen idan ka ga da waya ka ga inda inda za ta mutum ya shiga kuma ka zo ka ga gizo gizo ya yi ya tata kafirin da suka zo suka tsaya a wajen cewa suke a nan bayan kuma suna tsaye don har sayidina abakar radiyallahu anhu ke ba da labari yace da da zan sa hannu da na kama kafar ɗayan muna nan suna tsaye a amma suka ce min ba maganan nan tunda gizo-gizo ba ba su shiga nan yace suna ina kallon su ina kallon kafar su muna mun kuma muna muna muna muna zazzaune a cikin kogon dutse to wanda ya sa gizo-gizo ya wannan aiki shine Allah tsarki ya tabbata gare shi sai ce tsarki ya tabbata gare ka tsarki ya tabbata gare ka kai ne kai ne rayayye wanda yake baya mutuwa عن محمد بن كعب القرزي قال قرأت في التوراة أو قال في صحف إبراهيم عليه السلام فوجدت فيها يقول الله يا ابن آدم ما أنصفتني خلقتك ولم تك شيئا وجعلتك بشرا سويا خلقتك من سلالة من طين فجعلتك نطفة في قرار مكين ثم خلقت خلقت النطفة علقة فجعلت العلقة مدغة فخلقت المدغة عظاما فكسوت العظام لحما ثم أنشأتك خلقا آخر يا ابن آدم فهل يقدر على ذلك غيري ثم أخذت ثقلك عن أمك حتى لا تتبرم بك ولا تتأذى ثم أوحيت إلى الأمعاء أن اتسعي وإلى الجوارح أن تفرقي فتسعت الأبعاء من بعد ذيكها وتفرقت الجوارح من بعد تشبيكها ثم أوحيت إلى الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك من بطن أمك فاستخلصك فاستخلصك على ريشة من جناهه فطلعت فطلعت عليك فإذا أنت خلق ضعيف ليس لك سن تقضى ولا درس تضحك فاستخلصت لك في صدر أمك عرقا يدور لبنا باردا في الصيف حارا في الشتاء واستخلصته لك من بين جلد وعروق ثم قذفت لك في قلب والدك الرحمه وفي قلب أمك التحنن فهما يكدان عليك ويجتهدان ويربيانك ويغبيانك ولا ينامان حتى يناموك يناماك يناموك ينام ينوماك حتى ينوماك دليل المجد يا ابن آدم لما a fa'altu zalika bika ashe istahalaltu istahalalta bi minni aw li hadatin a ista'antu bika ala qada'iha ibn adam falamma qada sunnuka wa da'ana daruka adamtuka fatihata sayfi fi awaniha wa fatihata shita'i fi awaniha falamma an arabta anni rabbaka sai ta yi fad'uni fa inni qaribun mujibun wastaghfirni fa inni ghafurur rahim malaiti an samu daga Muhammad al-Qurazi yake cewa na karanta a cikin littafin at-Taura ko a cikin suhubi Ibrahim littafin Annabi Ibrahim alaihi salam a ciki cikin karatun da yake ciki Allah madaukakin sarki yake cewa ya kai dan adam ba ka yi min abin da ya kamata ka yi min ba wato ba ka yi min daidai ba in ji Allah me yasa Allah ya ce na halicce ka lokacin ba ka isa komai ba na sanya ka ka zama mutum tsayayye na halicce ka daga wato laka shine annabi adam alaihi salam danyen laka Allah ya halicci annabi adam yace na sanya ka kuma sauran mu mutane daga dugon mani wanda na zaunar da shi a cikin wani waje tsararre shi ne mahaifa yace sa'an nan wannan digon maniyin na canza shi na halitta shi na mai da shi gudan jini sa'an nan na sake canza shi na mai da shi gudan tsoka sa'an nan na sake canza shi na mai da shi kashi na zo na rufe kashin da nama sa'an nan na halitta ka ga ka mutum yace ya kai dan adam sai akwai wanda zai iya wannan aiki bayan ni inji Allah wallahi babu babu wanda zai iya shi ne yake sa'an nan na na rage nauyinka a cikin cikin mahaifiyarka don kada ka cutar da ita ku ga yaro fa ku ga yaro a cikin cikin maman shi inda ba dan ikon Allah ba sai za ka yi iya bacci yanzu an baka tsaka za aka ce a sama a ciki sati guda za a ciro shi na za ka ga tashin hankali na ko yaya abu yake mutum a ciki amma da ke ikon Allah ne Allah ce na rage nauyinka da kada ka cutar da mahaifiyarka yace sa'an nan na ma yohayi zuwa ga kayan ciki inda kake kwance ta su ringa budewa shi yasa ka ga yaro yake samun alawa ba ka ba take cikin hanji da yara ka kaza na nan ba kowa ba san hanjin mutum ba ya yake a ce yaro na ciki Allah ce ni ne na yi wahayi zuwa ga kayan cikin su ringa budewa yace sa'annan nayi nayi wahayi zuwa ga gadobi su ma su ringa sakewa dan duka samu daman jujjuyawa da rayuwa a cikin cikin mahaifiyarka kayan ciki suka bubbuɗe da suna kakure gabobi suka sassake don me dan kada ka samu wahala yace sa'annan ne nayi sako zuwa wajen mala'ika wanda na na ba shi aikin kula da mahaifa cewa ya fitar da kai daga cikin mahaifiyarka cikin abin nan a kan fuka-fukinsa shi yasa ba za ka za ka ga yaro ya fita lafiya na fuka-fukin shi yace da na kalle ka bayan ka fita sai na ganka abu ne halitta ce mai rauni ba ka da haƙorin da za ka iya tauna abu ba ka da fiƙoƙi da za ka ringa na wato nika abin da ka ci yace na maka na sanya wata jijiya wanda take ɓuɓɓugar da nono kana cikin mahaifiyarka amma kana shan nono kuma na sanya shi ba shi wannan nonon idan ana zafi sai ya zo ma mai sanyi idan kuma ana sanyi ya zo ma mai ɗumi duk Allah ya ce ne maka wannan aiki yace kuma na fitar da shi tsakanin fata da jijiya yace sa'an nan na jefa rahama a cikin zuciyar mahaifanka na sanya tausayi a cikin zuciyar mahaifiyarka sai ya zama duk kokarin ya za a yi ka zauna lafiya sa'an nan suna ta kokari suna ta renanka suna ciyar da kai ba ka yin barci har sai ka yi barci ya kai ɗan adam lokacin da na yi maka haka wato sai kuma ya zama ba ka gane wannan ni'ima da na yi maka ba ni na yi maka haka ne ba dan ina da bukatuwa zuwa gare ka ba abin da nake so ka yi mu ya kai ɗan adam lokacin da wato har a haƙorinka ya yi ya girma ka samu fiƙa wanda za ka iya taura abinci da shi sai zama ina ciyar da kai kayan marmari na lokacin hujuru daban na lokacin zafi daban yace amma me zai faru lokacin kuma da ka zama mutum sai kana saba ba ka ji ainihin magana maimakon ya zama kana gode mu abinda na saka ka yi ka yi sai kuma ya zama duk abinda na saka shi ne ba za ka yi ba a kaga dan adam da kyauta ba to amma sai Allah ya dauki sarki ya ce duk da haka ka roƙe ni ina kusa da kai zan amsa ba sannan ka nemi gafara ta zan gafarta ma don ni mai gafara ne mai jin kai Allah mun gode Allah mun tuba واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه في خلقه وحبيبه قال له ربه انك ميت وانه ميت ايا ايا كم يراك الله آتيا حريصا على الدنيا والموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللهد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه نواسيا إذا المرء لم يلبس ثيابا من السقى تجرد عيانا ولو كان كاسيا لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا صلى الله عليه وسلم ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي ما ليتي كما نتبتا باب أن بوتا على غسيا في نتبتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم باو الله دي كما زم الله دي كما زابقون الله دي daga halittarsa nan wanda Allah ya fito ne shi ne Allah ma ya ce masa duk da wannan matsayi na sai Allah ya ce masa innaka mayyitu kai za ka mutu wa innahum mayyitu kuma za ka mutu da kaga tunda an raka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai mutu da ni ni waye kai kai waye shi ne sai mala ya kawo wannan baitoci ya kai ya kai bawa Allah sau da yawa kana bari Allah yana kallon ka kana kabansa wato kuma kana ta damuwa da duniya kana mantawa da mutuwa ka manta cewa akwai haɗuwa da Allah ka manta cewa akwai shiga kabari da zama a cikin ƙasa ka manta rana wanda za ta zo wanda yake ta damuwa wanda yake rana tashin kiyama wanda yake ba yara za su yi furfura sai mala yake idan mutum bai sanya riga ta tsoron Allah ba to shi kenan sai zama yana yawo da yara ko da yana da riga yace inda duniya za ta tabbata kamar wani ya zauna a ciki to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da da za a bar wani da an bar annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai dai abin da ke faruwa yadda Allah ya tsara duniya za ta ƙare kowai zai ƙare hikimomin cikinta ma za su ƙare amma zunubi yana nan sako yana nan da za a yi sakamako a kan shi ranar tashin alkiyama amma babu fajadiru bilmoti masra'uhu wadu fajadiru bimanil mautu mautu masra'uhu wadudu anisuhu wal qabaru wanisuhu ومنكر ونكير جليسه والقيامة موئده والحوض مورده والسراج مروره والجنة والنار مكره ومستقره على أن يكون له فكر ألا يكون له فكر ولا ذكر إلا للموت وما بعده ولو أننا ذكرنا الموت وأعددنا له عدته ما كان هذا حالنا من الذل والحوان والضعف والهزيمة واليوم نعيش مع رحلة الخلود والدار الآخرة عسى أن نرعوي عن التعلق بالدنيا ونسيان الموت ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ونزل ونزل, ونزل أعمالنا قبل أن توزن علينا وأهدي مؤلفي آه هذا لأمي وأبي وزوجي وولدي شفاء وسحي وابنتي أو ابنتي روضة آه دكتور مصطفى مراد صبحي عضو هيئة التدريس في كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة wannan duk gabatarwa ne ya yi mala ya ce bayan haka to lalle ya zama dole ga mutumin da mutuwa ta zama ita take jiransa kuma tsuza ya nan ne za ta zo ta ci gangan jikinsa kabari kuma shi ne abin da zai zo ya zauna a ciki munkar da nakir kuma su ne abokan zaman shi kuma tashin kiyama ita ce alkawarin da ke jiran sa nan gaba tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan ne kuma yake fatan ya wuce ta kai sirani nan ne zai bi aljanna da wuta nan ne ko ne ya zama dan aljanna ko ya zama Allah ya samu a ciki ko kuma ya zama dan wuta Allah ya kiyaye yace duk wanda wanda shine matsayinsa to lalle ya kamata a zan kullum tunanin mutuwa shine a gabansa ko bai ya kama nawa na to lalle ya kamata ya zama ya riga tuna bai zai faru ba mutuwa ya mutu yace inda a ce muna tuna mutuwa muna mata tanadi yace da ba halin da muke ciki yanzu shine halin mu da mun samu canji da mun samu canji a cikin rayuwarmu da irin nauyin da muke ciki da babu da shi yace to yau ga mu yana nufin da masu karatu dukan mu ga tare da wannan littafi na rihilatul khulud wa darul akhirah muna fatan wannan littafi ya taimaka mana irin yadda muke damuwa da duniya mu rage muna fatan yadda muke mantawa da mutuwa ya samu mu ringa tunawa da ita yana fatan wannan littafi ya zama sanadiyyar mu kan mu hisabi kafin a yi mana mu auna ayyukan mu kafin auna mana yace kuma ina ba da wannan littafi wato kyauta ga mahaifiyata da babana da matata da ɗana wato ‘ya'yayena guda biyu shifa da kuma suhai da ‘ya'yana guda biyu mata rauda yace duka dama wannan wato sifa ce ta in mutum ya littafi sai ce uhudi kamar hadaya wato ladan da Allah ya ba su sun ma ya ba su domin wa namu duka Allah ya ba mu Allah ya ba su lada sannan Allah madaukakin sarki ya ji kai ke ji kan iyayen shi mu ma da muke karatun Allah ya ji kanmu da ji kan iyayen mu shine ya faɗi sunan shi to kaga mun ji gabatarwa insha Allah mun zo su da mu karatun littafi alhamdulillah na ba ka da muka fara wai fassara su ne kan ba da shi na fara rihila in ka da ce rihila shi ne tafiya alhulud na dawwama shi ne na ce tafiya na dindindin zuwa na zuwa gidan lahira ko baka san fasar gidan lahira Allah ya zama sa. Na? Ya yi kaɗan? Na? A, o bai ya yi kaɗan? Su zuwa za a ƙaro su. Amma da ba suna da yawa, kamar ba wasu ana? Na? za a nemo su insha Allah in kuma wani ya samu lada sai ya so mana su insha wanda ya sa da bai da wannan ya zama na wasu da ba a gan shi a yana za ka gan shi a cikin wannan na a ba su ɗaya kawai inda wannan da shi na fara ban ne sa a yi rubutu kamar shi na yi alama ne kawai don faran da ɗaki alaikum salam tare da nakir ai da kaji ana munkar da nakir wato kowanne da munkar din shi da nakir din shi ba wai ba wai shi su biyu ba ne a suna mala'ikun da suke zuwa kabari akwai wanda za a sa su station a yi station din su permanent suna bugun mutum ba wai mun kaddar shin ah baka ga yau ana binne wani a nan ba gobe ana binne wani a China gobe ana kowa mun kaddar shin din shi malaika suna ne da haka suna nan in na wanda za ku yi ta hira ne da su ma ku yi ta hira ne in masu bugu ne su yi ta bugu Allah kiya ga ibu mutum ya na idan mutum ya zo ƙarshen rayuwa ko ya ga alamun zai mutu to abin da ake so ya koma ɓangaren raja ɓangaren ko kamar littafi ne sai ya rufe shi ya kulle ya manta da shi har ma maluma suka ce ya ringa wa kan shi magana yana gaya kan shi fa inda Allah ghafurur rahim ya ringa ga kai shi ba cewa anan ana kan ma a lokaci ya ringa tuna ayyuka alheri ba daɗe kana sallah kana sittin kana sallah na kana saba'in kana ta azka ina nan ina san kai ta tuna ayyuka na alheri a lokacin don ya ganka tarar samun rahamar Allah dan ba a san qanut min rahmatillah ba a tabbata da rahmar Allah ana kan lokacin musulmi ya fara samuwa kuma zai samu shi yasa ake gaya mana kada mu shirka da Allah matsalar musulmi ya zama yana shirka da Allah saboda in dai na yana shi baya ma cikin lissafi haji matsala shi baya ma cikin layin musulmi ne wallahi kuma ba ruwan Allah da kana sallah ko kana azumi ko ka je maka wallahi mutum na shakka kusbarwar Allah da wani shi ne matsala a rayuwa ne yanzu ne ake yi yanzu ne kuma ba a son ka ce kai din nan kudin nan ba dama ne kudin nan kun haye to wannan matsala ce babu yanzu nan za ka dole ai dama haka ma alƙur'ani yake in kana da kasa a Qur'ani in ka an zubo wasu ayoyi sai ka ga a wutan ma kai a can karkashi kake na in an zubo wasu kuma sai ka ga insha Allah akwai na to haka nan ake rayuwa amma yanzu a cikin rayuwa shine bainal khawfi wal raja in ka ji ka ce kai Allah ka yafe mana Allah kiyaye misali dan ka ji tsoro na nan kuma kai ta kwaɗayi to haka ake yi والله أعلم صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ويغفر لنا ربنا انك على كل شيء قدير اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي السلام وجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بدن اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا اعداءك اعداء الدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم عليهم يا رب العالمين اللهم انصرهم عليهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون